22 inda muka tsaya za mu tashi kan farkon babi na babu bayani fadlul tauhid wa ma yukaffiru min adh-dhunub babi wanda yake bayanin falala ta tauhidi sannan kuma da abinda tauhidi yake kankarewa na zunubi قال المصنف رحمه الله تعالى مدوبة شاهنة أربعين دبيو نغنيكو أربعين تقص نعم قال المصنف رحمه الله وان دي والله هلتاهم وان وان رحمة الله تقار تبتا قريش إكي تيوا باب بيان فضل التوحيد باب وان دي كي بيان فللات التوحيد وما يكفر minat zunub da abin da yake kankarewa ko ake kankarewa na zunubai idan ya ce shi iya nihin sharhi a shar babu khabarun mubtada mazub babu kin nan labari ne labarin mubtada wanda aka shahi ina akwai abin da ya zama so daga farko ne wanda ana kaddara shi duk lafazin da ya zo farkon jumla ko magana kuma suna ne to wannan ana ce mai mubtada wanda aka fara magana da shi to sai ya zo wannan babi sai zama to labarin da aka fara abin da aka fara magana da shi ne takdiru haza kaddarawar shi ko kuma kwatamcin shi kace haza babu bayani fadlul tauhid sai zamanto sai aka shahe hazar wanda ya zamanto shi ne mubtada da shi aka fara magana sai aka bar labarin shi kultu wa yajuzu an yakuna mubtada'un khabaruhu mahdhu mala yace hallau ya halitta ya zamanto wannan babikin shi ne mubtada khabaruhu mahdhu labarin shi an shahe shi takdiruhu shi ma hadha ka ce babu haza bayanu fadl tauhid nan ka kaddara wancan ka samu dama ka kaddara wannan wama yajuzu an takuna mausula makin wannan ita ma tana halitta ta kasance mausula ce ita kuma ma mausula tana daukan matsayin abin da aka ambata sawa'un taro ne ko kuma ɗaiɗaiku misali ka ce allazi ko allazina ko allazani ko allatani ko allawati ko alla'i duka wannan ana ce musu asma'ul mausula wadda suke sadaswa wal'a'idu mahzuf abinda yake komawa ya zuwa ga shi ma an shaye shi ai wa bayanul ladhi yukaffaru min adh-dhunub sai aka shahi bayanikin sai aka ce wama mun gane ko idan sai ta ɗauki matsayin a bayan tunda me ya farko da ya ce babu bayani fadl tauhid ya so ya ce wa bayanu ma yukaffaru min adh-dhunub nam sai aka shahi bayani ke shi yasa ya ce abin da yake da alaka da ita an shahe shi shine bayani wa yujuzu an takuna masdariya halau ya halitta a larabci ta kasance ta tushe ce abinda ake fara magana da shi abinda yake zuwa daga farko ai wa takfiruhu dhunub da kankarewar da tauhidi yake na zunubi wa hadha thani azhar wannan nabiyin shi yayi zuwa karara shi yayi dacewa da wannan bayani قال المصنف رحمه الله وقوله قوله قول الله تعالى فدع الله مدوكاكي da yace alladhina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi dhulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun alladhina amanu wa'anda suka yi imani suka gaskatar da Allah suka gaskatar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da abin da yazo da shi kuma suka yi aiki da abin da suka gaskatar domin imani baya tabbata sai da aiki don kai imani da abu to ana so a ganshi a aikace haka nan ne allazina amanu walam yalbisu imanahum bi zulm kuma ba su cuɗanya imaninsu ba da zalunci nan ana nihin shirka kamar yadda bayanin shi zai zo ula'ika lahumul amn to wa'annan suna da aminci ranar kiyama kuma ha'anan duniya wahum muhtadun kuma su wa'annan su ne shiryayyu wanda za su yi imani ba tare da sun gama imaninsu ba da shirka saɓanin abin da za ka ga daiwa daga cikin musulmi mutum iya tunƙahon mumini ne iya da imani amma kuma za ka same shi bayya rabuwa da wani canhe-canhe bayya rabuwa da wani sihiri bayya rabuwa da wani saddabaru da abin da ya kama da haka shi kuma dukkan wannan abubuwa ne wanda suke rogazar da tauhidin mutum dan mutum iya da ƙudirin cewa akwai wani abu wanda yake tasiri kuma bayan Allah maɗaukaki to wannan ya haɗa bauta Allah da wani Allah. Ƙala Ibn Jarir, Ibn Jarir tabari wanda rahma Allah ta ƙara tabbata a gari shi ce, Haddathanil musanna wa saƙa bi sanadihi. Musanna ya zantar da ni sai ya koro isnadin shi. Anin Rabi' bin Anas daga Rabi' ɗan Anas ƙala ya ce, al'imanu al'ikhlasu lillahi wahda abinda ake nihi da imani shi ne kadaitar da Allah maɗaukaki shi kadai a cikin abinda ya shahi bauta shi ne abinda ya shahi rububiya abinda ya shahi uluhiya abinda ya shahi asma wa sifat to wannan shi ne tauhidi wa qala ibn kathir fil aya ibn kathir wanda rahma Allah ta ƙara tabbata gare shi fadi cikin wannan aya ai ha'ula'i lalzina akhlasul ibadata lillahi wahda wa'annan su ne wanda suka ɗaiɗaitar da bauta ga Allah shi kaɗai zamanto bautarsu ta Allah ce shi kaɗai ba su haɗa bautar Allah da wani Allah ba walam yi shiriku bihi ba su haɗa ba su yi shirka da shi ba ba su haɗa bautar shi ba da wani shai'an shi yasa ya kawo na kira nan ba annakiratu fi siyaqin nafi ta'um kamar yadda malaman usul suke cewa idan nakira ta zo abinda aka gamamma abu wanda ba a ce gashi ba kuma da salo na korewa to sai zamanto hukuncin wannan ya zamanto gamamme ko menene karami ne babba to ya shiga ciki humul aminuna yawmal qiyama wa'annan mutane sune amintattu ranar kiyama ranar da Allah maɗaukaki zai amantar da su daga hurgice-hurgicen kiyama da tsorace-tsoracen shi su suna cikin kwanciyar hankali ba su da tashin hankali almuhtaduna fi duniya wal akhirah wanda suka zamanto sun shiryu shiryayyu a cikin duniya da lahira a nan duniya da lahira qala ibn zaid ibn zaid yake cewa wa ibn ishaq da ibn ishaq hadha min allah ala fadl al qada'i بين إبراهيم وقومه يتي هذا من الله على فصل القضاء أفضل wannan daga Allah ne labarin wannan daga Allah ne ala faslil qada a lokacin da aka zo falfajiya ta alƙalanci ta hukunci ranar hisabi baina Ibrahim wa qaumihi tsakanin annabi Ibrahim da mutanen shi ibudullah malakum min ilahin ghayr ya yi ta kiransu ku bautawa Allah ba ku da wani abin bauta na gaskiya sai Allah su kuma ina suka rungumi gumakansu kalawa an ibn abbas an ibn mas'ud an samu wani hadisi daga abdullahi dan mas'ud ko asar lamma nazalat hazil ayatu qalu lokacin da wannan aya ta sabka sai suka ce fa ayyuna yazlim lam yazlim nafsahu sabai suka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce to wane ne daga cikin mu wanda bai zalunci kanshi ba ko da karami ne Allah ya ce ayi kaza ka kasa yi kamar yadda Allah madaukake ya umarni ko akwai al'amari na san zuciya akwai al'amari na wata alƙarya akwai al'amari na saba alƙawali duka wannan zalunci ne suka ce wane ne daga cikin mu wanda bai zalunci kansu kanshi ba qala sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi yace musu inna shirka la zulmun azim ku sani wannan kamar yadda luqman alaihi salam ya gaya wa dan shi iya mai wasiya yace inna shirka la zulmun azim lalle shirka wallahi ita ce zalunci wanda ya zamanto mai girma na sai manzala sallallahu alaihi wasallama ya fassara musu cewa anan zaluncin da ake nihi shine babban zalunci na shirka hada bauta Allah da wani Allah kuma tabbata shine babban zalunci domin ka dauke haƙƙi na Allah ka ba wani wanda ya zamanto abin halitta ne Allah ya halice shi ka ce iya aiki irin aikin Allah madaukaki ko ya cancanci abin da Allah ya cancanta shi ma a mushi sai zamanto wannan zalunci ne shi kuma asalin zalunci ɗaukar abu daga wurin shi inda ya dace ka ɗauka ka gusa shi daga wurin da bai dace ba wannan shi ne zalunci wasaƙahul bukhari bi sanadi shi ma imamul bukhari ya koro wannan hadisi da dangaren shi ko isnadin shi faƙala haddathana umar bin hafs haddathana abi haddathana al'amashu haddathani ibrahim an alqamata عن عبد الله رضي الله عنه قال daga Abdullahi wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi ce lamma nazalat kenan na Abdullahi bin Mas'ud ko lamma nazalat alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulm lokacin da wannan aya ta sabka kulna sai muka ce sahabbai sai muka ce ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayyuna la yazlimu nafsa wane ne wanda bai ya zalunta kanshi qala laysa kama taquluna ba kama ba yanda kuke nihi bane ba ba kamar yanda kuke cewa ba lam yalbisu imanahum bi zulm bi shirkin sai fassara musu anan ga abinda ake nihi da zalunci shine shirka awalam tasma'u ila qawli luqman libni ashe yanzu ba ku ji ba faɗan lukumana ga ɗanshi ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim haka lukumana alayhi salam yake wa ɗanshi wasiya ya ce ya bunay tasgiri ne na ibn akwai mulatsafa da tausayawa a kiran da yawa ya kai ɗan ɗana ya bunay la tushrik billah kadda ka saki ka hada bauta Allah da wani Allah kowane ne inna shirka domin shirka la zulmun azim wallahi zalunci ne mai girma ko kuma tabbat zalunci ne mai girma qala wa hadha al hadith fi sahih wannan hadisi ya cikin sahih bukhari wal mustadrak da mustadrak na imam hakim wa ghairihi ma da wani su daban wali ahmad bin nahwihi imam ahmad iya da riwaya kwatancin wannan hadisi ana abdullah daga abdullah kala lamma nazalat lokacin da wannan aya ta sabka alladhina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulm shaqqa zalika ala ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wannan aya sai ta yi tsanani suka samu kumci da damuwa akan wannan aya faqalu sai suka ce ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa ayyuna la yazlimu nafsahu wane ne wanda bai ya zalunta kanshi qala innahu laysa alladhi ta'nuna ba abinda kuke nihi bane ba wacce ruwaya me yace laysa alladhi taquluna ko nan kuma sai yace ta'nuna ba abinda kuke nihi bane ba da wannan kalma alam tasma'u ma qala al-abdu salih can sai yace luqman libnihi ko nan sai yace abdu salih bawa nagari ba ku ji ba abin da bawa nagari ya ce ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim innama huwa ashirk sai ce musu ana nihin anan zulmukin nan shine shirka wa an umara an samu wannan hadisi daga umar annahu fassarahu bi dhanb ya fassarar da azulm da zunubi fa yakunu al-ma'na al-amnu min kulli azab sai zamanto ana nihin lamun cewa ko amantuwa daga dukkan nau'i na azaba wa qala al-hasan wal kalabi ulaika lahum al-amnu ana nihin wa'ancan wa'annan su ne wanda suke da aminci fil akhira a lahira wa hum muhtaduna fid dunya kuma a nan duniya su ne shiryayyu wanda ba sa shirka da Allah madaukaki su ne shiryayyu a nan duniya lahira kuma sakamakon su shine samun kwanciyar hankali daga firgita da tsorace-tsorace na tashin kiyama قال شيخ الإسلام شيخ الإسلام ابن تيمية وند رحمة الله تكار تبتا قريش كتوا والذي شق عليهم أبن دي صنني أكن صحابي أنهم ظنوا أن الظلم المشروط عدم عدمه هو ظلم العبد لنفسه ya yi tsanani a kansu ayar wannan ta yi tsanani a kansu domin sun yi zaton cewa zalimcin wannan wanda aka kawo sharaɗi akan cewa babu shi huwa zulmul abd li nafsihi shine zalimcin bawa ga karan kanshi domin dan adam iya zalunta kanshi idan ya zalunci wani ya zalunci kanshi wa annahu la amna wa la ihtida illa liman lam yazlim nafsa kuma suka dauka cewa lalle babu lamincewa babu amincewa babu shiriwa illa liman lam yazlim nafsa sai wanda bai zalunci kanshi ba ta ku abin zai yi wahala ko wane ne wanda zai ce bai zalunci kanshi ba a nan duniya fa bayyana lahum annabi sallallahu alaihi wasallama ma dallahum ala anna shirka zulmun fi fi kitabillah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu bayanin cewa abin da yake nuni akan wannan shirka zalunci ne a cikin alqur'ani mai girma tafsirin shi za a same shi a cikin alkur'ani mai girma fala yahsulul amn wal ihtida'u illa liman lam yalbis imanahu bizulm kenan amantuwa da shiryuwa batta kasancewa ko basta kasancewa sai ga wanda bai garwayar da imanin shi ba da shirka da zalunci fa inna man lam yalbis imanahu bi hadha zulm wanda bai garwayar da imanin shi da wannan zalunci ba kana min ahlil amn sai zamanto iya daga cikin ma'abuta kwanciya hankali da lamani wal ihtida da shiriwa kama kana min ahlil istifa kama yanda ya kasance na daga cikin ma'abuta zababbu wanda Allah ya madaukaki ya zabe su ya zabe su fi qaulihi ta'ala a cikin fada Allah madaukaki da yace thumma awrasna alkitaba alladhina istafaina min ibadina فمنهم ظالم لنفسه sannan thumma awrathna alkitaba sannan muka gadar da littafi alladhina istafaina ga wa'anda muka zabe su zamanto bayi nagar na kwarai min ibadina daga cikin bayinmu fa minhum zalimun li nafsi a cikin su akwai wanda ya zalunci kanshi wa hadha la yanfi an yi aka za a haduhun bi zulmihi li nafsihi bi zambin kuma mala ya ce wannan bayya korewa a kama wani ɗaya daga cikinsu da zaluncin da yi wa kanshi baya hanawa don bai yi shirka ba baya hanawa cewa zaluncin da yi wa kanshi allah maɗaukaki ya kama shi da shi idan lam ya tub idan bai tubu ba kama kala ta'ala kama yadda allah maɗaukaki ke cewa ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى dukkan wanda ya aiki daidai da miskala zarra gwalgwadon zarra malaman zamani suna kamantar da zarra atom shi kuma shi ne ɗan ƙaramin abin da yake gangamuwa a samu wani abu malamai suna kamantar da zarra wannan el dabba wadda take in tana tahiya a doron ƙasa da kyal kake ganin ta to da dai a ce mutum zai aikata wani abu daidai wannan na alkhairi sai ya gan shi gobe kiyama idan kuma ya aikata wani abu daidai wannan zarra a nan duniya na shari sai ya gan shi ranar kiyama domin sharaɗi ne Allah maɗaukaki ɗoraka faman dukkan wanda يعمل مثقال ذرة خيرا يرى وقد سأل أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق عبد الله بن قحافة ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin su tari mutane musan ba suna na kiranyen Abdullah wannan Abubakar Abubakar alkunya shi ne sunan shi Abdullah bin Abi Quhafa ko bin Uthman na'am qala ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala yace ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayyuna lam ya'mal su'an wane ne daga cikin mu wanda bai aikata ba abinda baya da kyau wane ne shi fa qala ya ababakar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ya kai abubakar alasta tansab alasta tahzan ashe yanzu ba kana samun cuta ba nasab samun cuta da wahala kana kamuwa da cuta da wahala wahala tana kama ka alasta tahzan ashe yanzu baka shiga cikin bakin ciki da damuwa alaysa yusibuka al'awa ashe yanzu bala'ai basta samun ka falidhalika ma tujzauna bihi fazalika ma tujzauna bi wannan da abin da ake sakauta muku ne da shi fa bayyana annal mu'mina alladhi idza mata dakhala aljanna zala sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin cewa mutum mu'minin da ya mutu zai shiga aljanna kad yukhzi bi sayyi'atihi fi dunya bil ma'asi kad yujza afwan kad yujza bi sayyi'atihi fi dunya bil masa'ib ana sakauta mashi da abiban da ya aikata na mugun abu na banna a nan duniya bil masa'ib da wasu musibu da za su same ku zala sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan Allah ya so bawa da alkhairi sai ya jarraba shi ya bala'ance shi a nan duniya idan mu'mini idan ka shiga cikin wani bala'i idan ka yi haƙuri alkhairi ne gare ka domin kankara zunubai ka aikata wani abin da Allah maɗaukaki ya so ya ma sakamako a kan shiga gobe kama kahin kiyama sai zamanto wannan shine mafi sauki da kai akan cewa Allah ya kama ka da lai wannan laifi gobe kiyama ranar kiyama qala faman salima min ajnas zulm as-salat imam ibn al-qayyim ibn al-qayyim rahimahullah ya ci gaba da cewa shaykhul islam ibn taymiyyah afwan ya ci gaba da cewa faman salima min ajinasu zulmin salas dukkan wanda ya kubuta daga dangogin zalunci guda uku a shirk babban su zalunci shirka wa zulmul ibad ya kubuta daga zaluncin bayan Allah bayya zalunta su wa zulmuhu li nafsi wanda ya kubuta daga zaluncin karan kanshi bima duna shirk wanda ya zamanto kuma bayan shirka ne kana lahu al-amru tam walittida tam wa ma iya da lamun cewa da aminci cikakke da shiriwa cikakkiya wa man lam yaslam min zulmihi li nafsi wanda bai kubuta ba kuma daga zalimcin karan kanshi kana lahu al-amn wal ihtida mutlaqan to wannan shi yake da aminci da lamun cewa da shiriwa kwata-kwata can cikakka ko to nan babu iyaka kawai garanti ne ya samu kwanci hankali idan ya zamanto ya huta daga cikin wancan zalunci guda biyu babbar shirka da zaluncin bayi sannan bai zalunci kanshi ba to wannan na daga cikakken kwanciyar hankali da shiriwa bi ma'ana ana nihin annahu labudda an yadkhul aljanna cewa babu makawa ƙarshen al'amarin shi dai shiga aljanna كما وعد بذلك في الآيات الأخرى كما يندى أكي القولي أتكن آية وتدبا وقد هداه الله إلى الصراط المستقيم بايا الله مدوككي يا شريد دشي يزوى تفركي وانده زمن تومي ككي الذي يكون عاقبته فيه إلى الجنة وانده زمن تو كرشنشي أتكن وانا تفركي يزوى الجنة لي. ƙarshen tafarkin wannan shiga aljanna ne wa ya hasulu lahu min naqsil amn wal ihtida kuma mutum hallau na cin karo da tawayar kwanciya hankali da shiriwa bi hasbi ma naqasa min imanihi bi zulmihi nafsi da gwalgwadon abin da imanin shi ya ragu bangaren zaluncin kanshi bayan ya kubuta daga wa'ancin zalunci guda biyu ina ga sai mu tsaya akan wannan gaba lokacin sallah ya gabato abinda muka wadi daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik yawa kamar kaba'ir zalunta kai kamar mutum a ƙarya da zai yi a ga shine shine wannan kamar abin